الله الرحمن الرحيم الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى يرحم من في الأرض يرحمكم من في السماء والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عليم حكيم to qala Allah subhanahu wa ta'ala ubangi subhanahu wa ta'ala yace wasariqu duk wanda yake ya kwanta da yin sata namiji asariqu wanda ya sata namiji wasariqatu da kuma wanda yake ta kwanta da yin sata mace mace wanda yake ta yi sata albaligani amma fa sharadi su zamo balagaggu ne ba yaro karami ba yaron da bai balaga ba in ya sata ba a cewa a yanke hannunsa sai wanda yake ya balaga al'adilani kuma sharafi su zan masu hankali marasa hankali in yi sata ba a cewa a yanke hannunsa fasadau aidiyahuma hukuncinsu matakin da za ku ɗauka a kansu abinda za ku yi shine ku yanke hannayensu ayyamina kullum minhuma ai daman kowane ɗaya daga cikinsu minal ku daga ku daga kugu ba daga mirfage ba ba daga gwiwa hannu ba a a iyaka tafin kawai ake yankewa wa bayyana ta sunnatu sunan manzo sallallahu alaihi wasallam ta bayyana annal ladhi tuqdahu fihi cewa abinda ake yanke hannu saboda satarsa abinda za a ce a yanke hannun barawo saboda ya sata sai abinda yake ya kai rubu dinarin fasa'ida rubin dinarin ko abin da yake ya haura haka ko kuma dirhami uku ko abin da za a kimanta da ɗaya daga cikinsu ko abin da za a kimanta da ɗaya daga cikin waɗannan biyu wa'annahum haka nan suna manzo sallallahu alaihi wasallam ta bayyana cewa shi barawo in ada idan ya sata daga farko aka yanke hannun nasa amma sai ya sake komawa ya sake sata wadda ya rijulu huliyusura to abinda za a yi sai a yanke kafarsa ta hagu sai a yanke kafar hagu min misalin kadami daga mararrabar dindu daga mararrabar kafa wato daga kasa da ka'abaini wajen ka'abaini nan za a yanke summal yadul yusra sannan dai idan ya sake sata sai a yanke hannun hagu summal rijulul yumna sannan in ya sake yin sata bayan nan sai a yanke kafar dama ya koma duk gabobin hudun babu ba hannun dama ba kafar hagun ba hannun hagun ba kafar dama wa ba da zalika bayan wannan duk da haka idan ya zamo ya ci gaba da yin sata yu azzaru to hukuncinsa sai a yi masa ladari wa nafaqatuhu kudin abincin da za a bashi wakacin da ake masa ladabin idan an masa ladabi da dauri wa ujratul harfi da ladan daurin alaihi shi zai biya in kana lahu malu idan yana da dukiya in yana da dukiya wa illa idan ko bai da dukiya fa min baitul mali to sai a ce a dauka daga baitul mali wa in ta'azzara idan ba baitul malin ma san baitul malin yau ya ta alal musulmi na to sai jama'ar musulmi ta da ce karo karo a samu kudin da za a ringa bashi abinci da kudin wajen da za a daure shi inda yake ba a tanadi gurin taurin ba na hukuma da can farkon zuwa musulunci da cikin zamanin annabi sallallahu alaihi wasallama da ai kurkuku ba ba ai kurkuku ba haka nan zamanin sayyidina abubakar duk ba ai kurkuku ba sai daga baya ne kwarai da tafiya ta fara tafiya aka fara yin kurkuku waje musamman na yin ɗaure to inda yake ba wajen na musamman na ɗaurin wanda ya cancanci a ɗaure shi wajen da za a suhurta wajen da za a karɓa haya don ɗaurin nasa shi zai biya kuɗa kudin a kansa ne idan ya zama ko akwai wurin da aka tanada ta wannan ba a ce sai ya biya ba in a harajahun inda ake cewa fa a yankewa barawo hannu inda ya zama ya fidda nisabin satar abinda yake ya kai nisabin sata daga hirzi na kamarsa yadda inda dama an ajiye shi inda yake ba hirzi ba don ya ɗauka wannan ya yi sata amma ba sata da za a yanke mishi hannu ba sanadi kuma dai na biyu shine ya zamo ba yunwa ba ce ta bukatar da shi wanda yin wasa kama shi ba yadda zai ya ga abinci ya ɗauka ya ce wannan ba magana a yanke masa hannu wannan ba maganar a ce za a yanke masa hannu wanda ake kira barawo ta arifin wanda yake sarike shi ne wanda zai ɗauki dukiya daga abin da yake taskar kamar wannan dukiya idan shuɗira bihi aka ga alamarsa sai ya gudu to wannan shine barawa amma ba wanda zai zo da makami ko da wani abu ma ka gan shi ba ruwansa da gaban ka ma zai ce miko in ka ji ka ga me zai to wannan ba barawo ba ne wannan dan fashi ne hukuncinsa shine wanda ya gabata a baya ko a gida ya dan fashi ne wannan za a ɗau matakan da aka faɗa a baya a kansa amma wanda zai shigo wajen da dukiya take da makami in an ji alamarsa sai tsayi yaki to wannan ɗan fashi ne an yi masa hukunci da hukuncin ɗan fashi hukuncinsa hukuncin ɗan fashi a alƙali ibn al-arabi al-maliki shi ya faɗi wannan shi a wayar rubdul masuruka shi ɓarawo ko da an yanke masa hannu inda yake an yanke masa hannu za a ce ya dawo da abin da ya satar dole idan abin da ya satar yana nan idan ga abin da ya sata bayan yanke masa hannu kuma dole zai dawo da shi idan ya fadar da shi alhali yana da wadata ana isinan wadata ta ko ba ranar da ya satar ba ranar da aka yanke masa hannu da a ce sanda ya satar yana da wadata amma lokacin da aka zartar da hukunci a kansa aka yanke masa hannu a sannan bai da wadata to wannan ba magana sai zama kuma har ya riga ya kashe to wannan ba maganar rijiya amma in san da ya satar bai da wadata amma ran da aka yanke masa hannu yana da wadata a sai zama kuma ya batar da abin da ya sata to da haka dai za a ce sai ya biya sai ya biya kimarsa idan wanda yake mara shi ne ga za a ce ya biya ba inda za a ce dole barawo ya biya abin da ya sata sai a kowane hali ko da bai da hali ko da bai da wadata sai inda yake ba a ce a yanke masa hannu ba inda yankan hannu bai hau kansa ba to wannan dole abinda da ya sata sai ya biya a kowane hali kuwa to wannan dole ya biya da halin da bai da shi da halin yana da shi sai kuma hanyoyin da ake bi wajen tabbatar da sata wata hanya ake bi wajen tabbatar da sata wata subutu sarikatu ita sata tana tabbata da furici idan mutum da bakinsa ya furici ya yi sata sai a zartar da hukuncin sata a kansa ko aka sami shaida ta mutum biyu adalai wanda ko suke maza ba mata ba a babin sata ba a aiki da shaidar mata idan ya yi furicin ba tare da an doke shi ba ba kuma tare da an ba shi tsoro ba to za a yanke masa hannu au abadan ɗa ne au abadan ko bawa idan ya zamo da ɗaya daga cikin wannan wato dukansa aka dukan ne ya sa har da bakinsa ya buɗe baki yake ya yi sata koko tsoro aka bashi in ba ka yadda cewa kai kai sata ba za ka ga abin da za a yi masu shi to ya yadda shi sata to ba za a yanke masa hannu ba idan mai gida mai bawa ya yadda da cewa bawansa ya yi sata daga wani mutum to shi mutumin ya yi rantsi akan cewa eh an masa sata to a sannan hukuncin da yake hawa shi ne a ce a yi addiya ba maganar a yanke hannu tun da dai ba shi dubi suka kawo ba ba kuma ba bane da bakin sa yake yayi fata idan ko bawa ne da bakin sa yayi ikirari wa shahida alaihi wahidu aka samu mutum ɗaya ba da shaida kan cewa bawan nan yayi fata gashi ma bawan kuma da bakin sa ya ce yayi fata ko shi kuma mai karar mai dukiyar ya rantse walgurumu to a sannan sai a ce a yanke hannun kuma a biya shine wata rusar wahalafa ma'ahul muddai mai kai karar mai duke ya rantse tare da shaidan nan ta mutum daya da ikirarin bawa to a sannan za a yanke hannun bawan kuma mai gidansa dole zai biya dukiyar nan idan kuwa ya zamo shi bai rantse ba shi mai karar bai rantse ba sai dai shaidan nan to a sannan sai yankan hannun ba biya shi bawan ya faɗa da bakinsa kuma ga shaida a kansa cewa ya yi ya yi satin amma shaidar guda ɗaya to wannan sai yanka hannu ban ban da biya ba biyan to a wa in aqarra al-abdu faqad idan bawa in to ya da hankali ko wa in aqarra al-abdu idan bawan ne koye ikirari shi kadai shi kuma mai dukiyar da aka sata da aka ce an yi an sata ya rantse to sannan sai a ce a yanke hannun bawan amma ba maganar ajiya haka nan ma in aka sami shaidar da ikirarin bawan shi ma dai sai yankan hannun ba biya ya shi yasa kamar namu akwai ketara kenan yau wannan nusar akwai ketara wa in a ƙarar abudu fatat wa halafat ɗalibu falkada'u bila gurmin idan bayan yin kirari mutum da ya shaida a kansa ne kai ƙarar ya rantse tare da shi wal gurumu to wannan sai a yanke masa hannun kuma ya biya sai a yanke hannu kuma mai gidansa dole ya biya wato bayan akarar abdu fasad shi ne da farko bayan akarar abdu fasad wa halafal daribu falkad'u bila gurmi in akarar abdu fasad wa halafal daribu wa halafal daribu falkad'u bila gurmi sannan kuma fa in akarar abdu wa shaida alaihi wahidu wa lafa ma'alhum wadda e falkar wal gurum to uhu muddaki muddaki jaza'a sakamako bi ma kasaba wannan yankan hannun da aka ce a yi musu a sakamako ne wato a kansu saboda abin da suka aikata saboda abin da suka aikata wannan yake nuna shari'a ta zo kenan da cewa a kula da dukiya a kiyaye dukiya don a kula da dukiyar shi aka sa aka shar'anta haka kuma don mutane su zauna lafiya a zauna lafiya wani satar ita takan jawo maki sanka akwai inda za a satar wa mutum abu ya ga alamar ga wanda ya sata din amma ya kasa ka sai da shaida a kansa abin yi masa ciwo gashi bai tsaye da shaida ba balle ya kai shi gaban shari'a inda ba shaida ko ka kai gaban shari'a ai karshen ta kai za ka wayi gari ma da cewa kai masa kazab da sata cewa yi ma sata ina shaida ka ba shaida eh shigar da rana cewa kai masa kazab ma da cewa ya yi sata kai za a dau mataki a kanka ko to a sannan irin wannan so da yawa yakan kai ma zuwa cewa a yi kisan kai ko abin da ya kama da haka don wani ya jawo shi zai ce zai kashe ma wanda ya masa sata to shi yasa da shari'a ta tsara ga hanyoyin da za a fitan a warware irin wannan to a nakala azaba hukumatan lahum azaba gare su bila min Allah daga wajen Allah maqulul lahum da jaza'an din da nakalan din wato maqulul lahum sai ko jaza'an din wato hali ne halin kasance wannan sakamako da saboda abin da suka aikata nakala an shar'anta haka dan ai musu azaba an shar'anta haka dan ai musu azaba wasu malaman da yawa sun ce wannan nakalan din a mafulun lahu ne amma suke cewa a ai wato bai suka sharuɗan mafulun lahu ba wajen zamani dai ya ɗayanta zamanin ya ɗayanta amma fa'ilin wato ya bambanta saboda wanda ya sata daban wanda ya shar'anta yin azabar kuma ai azabar daban wanda yake ai azabar daban Allah shi yake ai musu azaba wanda ya sata ko daban to wa qaddima fariqu anan aka fara fadan farawo namiji domin sata mafi yawan afkuwarta a maza ne eh ko dai wata sata sai a ce da ne ta fi yawan ankuwa a maza a yanzu a matan ma ankuwa take inda yadda matan suke faɗa saboda irin yadda suka shagalta ko biki ma ake sai an samu barayin mata sun shiga musamman a yanzu a ta ɗauke kayayyaki ko a ji ana cewa an ɗauke kaya an ɗauke kaya an ɗauke kaya sai a tara ma na maza a rabu lafiya amma na matan ya zama a yi kaji kare-karen da ake samu a ciki sun kai inda suka kai ko don sakin jikin matan sun koma bayyana suke ko fitowa suke kamar maza ko shi ne ya kawo to waƙad ul'urwi da ko waƙud jal urwul jani an yanke gabar da ta yi laifi wannan wato ba da amsa ne daga wani ilgazi da ake cewa a wajen zina da wajen saka duk wata gaba ce a jikin mutum take laifin a wajen zina dai al'aurarsa ce a wajen saka hannunsa to amma me yasa anan a wajen saka aka ce to hannun da ya ɗauka bara a yanke amma a wajen zina a maimakon ce to al'aura a yanke ta ma sakamako sai aka ce a'a sai dai ko ai bulala ko ai jefa me yasa haka dole aka ce an yanke gabar da ta yi laifi daga gare daga jikin mutum wato ba gabar da ta yi zina ba daga mazinacin don kiyayewa bisa wanzuwar iyali haihuwa mutum ɗaya daga cikin manufofi na rayuwa a gare shi shine ya bar baya idan ku aka ce a yanke al'aurar to ai an gama da wannan manufar kenan idan ba al'aurar akwai magana barin baya ai ba magana barin baya amma wannan dan an yanke hannu ko ba hannun wasu abubuwan da yawa a yi a rayuwa ta yi a yi su a rayuwa a iya barin bayan a yi sauran abubuwa da yawa a rayuwa amma dai in aka yanke al'aurar wannan kuma magana barin baya ta kau wallahu aziz ubangiji mabuwayi ne galibin ala amri marin yayi ne bisa lamarinsa abin da ya zartar ya zarto ba daidai ba ne wani musamman wanda yake ya da shi bawan Allah ne amma Allah ya zartar da hukunci ya dawo yana wani kungiya kungiya a kai ta ai abin ne an sami ci gaba ai abin ne yanzu kafirai sun kura mana ido ai ko a bari abu da suke so ina ai Allah mabuwayi ne ya kamata bawa inda ya shaida Allah matadaici ne ya shaida cewa Allahu aziz Allah mabuwayi ne shi yasa abin da ya zartar hukuncin da ya zartar dole abin da ya rage ga bayi su bi su bi a ke wani ne kuma fi kulli ma shara a cikin duk abin da ya tsara min zawajin daga abubuwan da suke masu tsawatarwa yasa din da an tsarin Allah sai wayi gari ba barayi amma kin bin tsarin Allah shi yasa abin yake ta'azzara har ya zama daga satar ma ake komawa fushi amma mutum ne bai fatar ya kasa ya ga abin ana fakansa sai dauka koma daukan makami ya zo da makamin kana je kana gani kai zai ce maka miƙo masa kuma ka miƙa masa na ka ne ka miƙa masa don tsoro don gudun kai ya raba kama da rayuwarka gaba daya to amma da tun farko an ɗauki matakai a kai ai da abin ba zai kai haka ba abin ba zai kai haka ba saman ba man taba wanda ya tuba yana sarkata daga yin satar in ba da zulmihi bayan da ya zalunci kansa ta fuskar yin satar wa aslaha ya dawo ya gyara ma afsalahu abin da ya fata bin raddi ta fuskar mai da abin da ya sata awul istilahi ko ya nemi wanda ya satarwa ya yafe masa wanda ya satar ya yafe masa wal azmi an la yauda ilaiha da kuma ya niyya niyya yanke cewa har abada ba shi ba sake yin fata ya niyya niyya yanke cewa har abada ba shi ba fata fa inna Allah ya tuba alai to wannan ubangiji zai karbi tubansa ya kabaru taubatahu zai karbi tubansa wannan hujja ce kenan ga wayanda suka ce ai musulmi ma in ya aikata laifi ya tuba lalle za a karba za a karɓi tuban nasa akwai saɓani dai tsakanin malamai wanda suka ce karɓar lalle lalle ne wannan wannan ayar hujja ce gare su don ko gashi alkawari ne na Allah shi ko adul karimi dainu eh, ubangiji ko shi ne akramul kurama sai abin da ya alkawari a kai lalle zai biya kenan wa'ada la la yukhlifu Allahu wa'ada amma akwai wanda suka ce a ana kyakkyawan zato ne Allah zai karba wa wa fil qabuli ra'ayuhum kadhikala yanda to wani ah, yanda mai jawharatul tauhid yake fada to inna Allah hakika ubangiji a shigo ciki ko a shigo ciki mana inna Allah hakika ubangiji subhanahu wa ta'ala gafurun mai yawan gafara ne mai yawan gafara ne ga bayinsa wahi mai jin kai gare su shi yasa shar'anta musu yaya za su tuba ya shar'anta musu yaya za su tuba alajari ga waje nan to duk a da karɓar tuban da rashin yi masa azaba a lahira amma yan kan hannun barawo to wannan ba saraya ko da ya tuba barawo ko ya tuba aka tabbatar ya yi sata to wannan ba zai ba tuban ta sa tubar da ya ba zai sabauta a ce a kyare shi ka a yanke ba alam ta alam inna allaha alam ta alam yanzu kai alluhal muhazabu kai da ake magana da kai nan yana daga inda lamiri na hidaba ya zo amma kuma yana daukan umumi wal asl fil hidab lil muayyan wa tarku fihi lil umum al bayyin yanzu baka san cewa anna allah ubangiji subhanahu wa ta'ala lahu mulku samawati wal ardh mulkin sammai da karsai da abin da ke tsakanin su duk nasa ne ba ba wani mai mulki tare da allah kawai me ka gani mulkin Allah ne ta baraka ta'ala yau azibu man ya sha Allah yana yin azaba ga wanda ya nufi masa azaba wai ga firu liman ya sha yana yin gafara ga wanda ya nufi gafara gare shi shi yasa bawa wanda ya tsaya ga Allah to ya gane dan Allah ya nufi ya tsaya gare shi ne ya tsaya gare shi kamar wanda wanda ya kauda kai daga Allah ya sani cewa dan daman Allah ya nufi ya kauda kai ne daga gare shi shi yasa ya kauda kai sai yasa yadda wani masanin Allah yake faɗa ne bisa harshen hadara da yake cewa ayyuhal mu'ridu anna inna iraraka minna law aradna ka ja'alna kullama fi ka yuridna kai da kake ganin ka kau da kai daga Allah kakka dauka da kanka ne ka kau da kai daga Allah Allah ne tun farko da mun bai nufe ka ba ba nasa bane shi yasa ya kau da kai daga gare ka shi yasa kai ma ko ka kau da kai daga gare shi da wanda Allah ya duba sai zama shi ma ya duba Allah amma da Allah ya kyale shi ba a dube shi ba duba na lutufi duba na cewa ya zama wani abu ko ya samu tsira to shi ke nan sai ya tsaya ce ya kama ta hanyoyin tsaya sai ya zama ya kama ta hanyoyin tsaya wal iyazu billahi wallahu ala kulli shay'in qadir kuma wannan malamai suka ce shine karshen magana cewa azubu man yasha'u wa yaghfiru liman yasha'u yasa anan an komo harshen hakika inda ake cewa inna rahmatullahi qaribun minal muhsinin dan ko ana magana ne da harshen shari'a inda ka kyautata aiki ai shikenan rahmar Allah tana kusa da kai eh rahmar Allah tana kusa da kai inda ka kyautata amma da karshe abin yanda yake kawai yu'azzibu man yasha'u wa yaghfiru liman yasha'u yasa bawa ya san girman Allah ya kiyaye Allah tabaraka wa ta'ala kar yi nufin aikata abin da yake saba wa Allah ne ya ga aikata haka ɗin ya saukaka gare shi ya samu damari ya ringa binna cewa ai shi ya yi wani abu ya bi son zuciyarsa ya ji daɗin rayuwarsa ya ringa binna da haka a'a ya tuna cewa ko dan daman Allah baya nufinsa da alheri shi yasa aka kyale shi ya aikata wannan abin da yake sabawa Allah eh wanda kuma yake an kare shi daga aikata abin da yake sabawa Allah ya gode wa Allah ba dabararsa ba ce ba iyawarsa ba ce ba hangensa ba ne nufi ne na Allah baiwa ce ta Allah ta baraka wa ta'ala shi yasa bawa ya gode wa Allah wallahu ala kulli shay'in qadir ubangiji kan mai iko ne akan komai wa minhu ta'zim yana daga abin da Allah yake da iko akan sai yin azaba ga wanda ya so yi wa azaba da gafara ga wanda ya nufi wa gafara ya gabatar da yin azaba ne ce yu'azzibu man yasha'u domin ana magana ne akan abin da yake jawo aiwabawa azaba shine sata sata takan jawo bawa azaba duniya da lahira yayin takan jawo bawa azaba duniya da lahira
يا أيها الرسول لا يؤمنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك يحرفون الكلم من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوا فأذروا ومن يرد الله فتنة- فتنته فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يرد الله أن يبشر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم ya ayyuhar rasul ya wannan manzo mai girma la yuhzinka kada allazina yusaruna wannan da suke gaggawa fil kufri a cikin fadawa ayyukan kafirci su fata mare kada aikin su sun ullazina wato shi muka ya kaddara cewa akwai murafi wanda murafin an shafe shi shine sun'u dama akan shafe murafin a tsaye da murafu ilaihi matsayinsa an da sun hudin shi ne fa'ili amma yanzu sai zamo an an shafe shi allazinan zai koma fa'ilan eh ta kauyata asbalihim wato da aka ce suke gaggawa kafirci ai kafirci ba waje bane waje ko ah, abu aiki shine ake gaggawar amma shi kafirci ai wata akida ce ko to amma su gaggawa da suke a wajen karfafa sabubban kafirci suna yin gaggawa a wajen karfafa sabubban kafircin wai a rike awani da taimakawa masu taimakawa kafirci to kada abin da suke ya bata mara wannan magana ana yin ta ne da annabi sallallahu alaihi wasallam amma ta shafi duk wanda yake tafiya bisa tsarin manzo sallallahu alaihi wasallam a yanzu idan musulmi ya bude fuska idan bai ya bude idanunsa ya dubi tunani irin yadda ake samu waɗanda suke da a wasu musulmi ne amma kuma kullum abin da suke na su rauna da musulunci ne su karfafa kafirci abin sai zama ya kaya masa da hankali sai zama babban tashin hankali ne saboda sai a iya cewa ba cutar da wanda suke wa kafirai suke wa musulunci ba ta kai irin wanda suke da awon musuluncin yadda wanda suke da awon musuluncin suke wa musuluncin ba saboda sau da yawa ko da bayan da kafiran za su yi banna sai sun hada sai sun hada baki da na dan gida Eh, sai sun hada baki da wanda yake da auren musulunci ana ji ana gani kuwa zai haka din ya abin da yake taimako gare su amma ka ce kai musulmi na hakika ka daina bacin rai akan wannan saboda daman manufar da Allah yake nan game da su ba tsarkakakku ba ne koyaushe Allah sai ya goge ko sai ya bayyana tsarkaka ga wanda suke nasu Eh, ba za a kyale mutane kawai su zauna ba don mutum ya da'awar musulunci shi kenan a kyale shi a'a sai an saukar da abubuwa da yawa wanda wannan zai sa a ware wanda suka yi da'awar wanda ba mummunan ba ne a hakika daga wanda suka mummunan na hakika to shi yasa koyaushe wannan abu ne mai bayyana wayusirunahu suke bayyana kafircin duk sannan suka sami dama Eh, duk sannan suka sami dama min allazina qalu da zuwan da suka ce kaga bayyana kafircin duk sannan aka sami dama abu ne mai yawa eh abu ne mai yawa musamman a yanzu zabi ya'yan musulmi sun taru wai kallo suke wakatin sallah yi ba ruwan yanzu Allah ne annabi sallallahu alaihi wasallam yake fada ma bainal muslimi wal kafiri tarku salat yanzu za a ce wannan musulmi ne wakacin sallah ya yi a ce yana waje tun biyu ko tun uku la'asar ta yi ba ruwansa abin da ya sa a gaba shi ya sa a gaba Eh, har magarba har rana ta faɗi ana faɗa cewa ma bai na musulmi kafir kan ku salati Eh, allazi ta kutu salatul asari fa ka annama wutira ahadahu wa malahu amma shi ba ruwansa a kenan ya zama da ya samu dama za mu bayyana kafircin zai inda barin sallar nan ai bayyana kafirci ne akwai sabani tsakanin malamai akwai a cikin malamai wanda suka tafi kan cewa wanda ya bar sallah ma ko guda ɗaya ya kafirta akwai a cikin malamai haka kamar masabar imam ahmad ibn hanbali ya tafi akan cewa wanda ya bar sallah ta farilla ko da guda ɗaya ce da gangan to ai ya kafirta akwai wanda suka tafi akan cewa a ba a ce ya kafirta ba amma dai ya cancanci a raba shi ma da wannan rayuwar tunda ne amfanin rayuwar a wajen rayuwar da ba sallah yanzu ne amfaninta kamar masabar malikawa kenan da shafi'awa wanda su sun tafi akan cewa abinda za a yi ba za a ce ya kafirta ba musulmi ne amma dai hukuncinsa a tsayen masa da haddin kisa da kashe shi min allazina qalu amanna bi afwahihim daga wayanda suke cewa su ne wanda suke cewa sun ba da gaskiya da bakin su ko yaushe sun fi kowa iya bude baki ma su yi da'awar imani bi alsinatim da harsunan su mutalikun bi qalu wato bi afwahihim din ya rataye da qalu wannan kudubun al'adi zukatan su ba imani a ciki zukatan nasu ba ta riga ta yi imani ba wa umar tun da ake kuna su ne munafikai wa min allazina hadu haka nan ma irin aikin yahudawa alkun ala min allazina qalu wato ai adafi ne bisa min allazina qalu samma'una lil kadhib su dinnan masu yawan sauraren ƙarya ne allamu za'idatu lamin lil kadhibi za'ida ce dan karfafa maganar asali sama'unar kaziba suna sama'u sigar mubalaka ce daga sami'a sami'a ko yakan yi ta'adda ga mafuli daya ko wasu malaman ma kamar na kofa ya cewa suka yi akwai inda yake ta'adda ga mafulai biyu ko za a ga ibnu ajurum a cikin ajurumiya ya lissafa shi a cikin filan da suke na sautar mafulai biyu wasa mi'itu ko a ƙarshen babin zanna amma kuma ana rai ka ce sama'unar kaziba aka ce sama'una lil kazibi aka kara lami to wannan lamin ta zo ne don kara karfafa magana wato cewa su ko yaushe ba abin da suke Allah Allah su je illa ƙarya shi yasa sai ka ga ga inda ake karatun Qur'ani ga inda ake salati ga nan sallallahu alaihi wasallam ga inda ake aiki na alheri dai amma ba nan suke karkata ba da sun je inda ake nuna wani sabon fim ko wasu gwanayen wasa yan kulab suna wasa to nan za ka gan su da gaggawa kayan sun zama san ma'una lil kazir kenan abin da suka sa a gaba kenan sauraron karya sauraron karya aw litalan mun sama'i ma'anar kabuli ko ko dan cewa sama'u din an kunsa masa ma'anar kabuli wato masu karɓar karya ko yaushe za ka kawo musu gaskiya ba ruwansu da ita amma da ana kawo musu karya sai yanzu ne za ta shige su an kawo musu karya yanzu nan za su saurara amma an kawo musu gaskiya ba ruwansu da ita ai suna masu karɓar abinda malamansu suke kirkira suke fada abinda malamansu suka kirkira suka fada to yanzu yanzu nan sa karɓa ko karya ne ko ko don illa kamar yadda za ke gani daga wasu masu da'awar musulunci yadda wasu suka yaudare su su kuma suka yaudaru kai mai faɗar gaskiyar ba ruwanka da su amma waɗannan su ne ake allah allah a ji abinda za su faɗa a ji me za su faɗa an ɗauka ma wannan faɗar ta su ai shine binnanci shine binnanci masu tsayawa su faɗi gaskiyar aiki da abu mai ne ba san inda rayuwa take ba ya zama kenan sama'una lil kazir kenan masu yawan karɓa ne ga karya aulil illati koko lil lidin ta lil kazibi lamu ta'alili ne والمقول يا زمو مقول سماعون دم أن شافي شيء أي سامعون وسماعون سما ما سنا سرارا مجانك عليك دان ستركر كريا غريك كويوشي Allah Allah suke su ji magana ta fito daga bakin na Allah sai su sanya za su ciki a cikin maganan nan su dangana magana karya a kansa abinda ba ita ya faɗa ba ba haka ne manufarsa ba amma dai allah allah ke samu wannan don su samu wani tasiri a cikin jama'a ko yaushe allah allah suke su sanya wata karya za su ko kuma duk wannan duk wanda yake da allah sai zama yana ta fama da irin shi yasa sai a ga manyan shehunne ana faɗa musu maganganu na karya wanda ba haka suke rayu ba ba haka ne manufarsu a rayuwa ba saboda an gama su da wasu miyagun mutane wanda sauraron magana suke don su ƙara ƙarya sauraron magana ta su suke don su ƙara ƙarya a ciki da suke fada mun ji kaza daga gare shi abin da ba su ji ba ko kuma abin da suka ji su yi masa wata fassara wata mummunan fassara wadda za su yaudari wawaye da su shi yasa koyaushe dai aka faɗa yadda mai jangul jawani na usulul fiqh yake faɗa ai koyaushe magana in ka je ta in ta zama ta rikitar da kai to Allah ka koma wajen wanda ya faɗi magana ka tambaye shi me yake nufi ne da magana kan ka ɗauki wata fassara can ta banza ka yi ka ringa cewa ai haka ke manufarsa a'a sun ma huwa mahabulun ala urfil muhadibi abada haka ta ni ibn sulki yake faɗa a jam'ul jawami wanda suyuti da yake wake wajen akan kwa misali yace summa ala urfil muhadi bihimili fa fi hidabi shar'i li shar'i ali summa ala urfil muhadi bihimili fa fi hidabi shar'i li shar'i ali to sama'una ninka suna sauraro daga gare ka yana nufin banu quraiza da ma'amsa dahum da ire-irensu suna sauraro da kawomi saboda wasu mutane da ajili kawomin saboda wasu mutane ahari na wasu can daban minan yahudi daga yahudawa min akadirihim daga banyansu na ya toka da su zo su ba su zo ba gare ka in ta taburihim don girman kansu suna da girman kai suna ganin ba za su zo ba nan ka ce sun wadi amma sai dai kokarin da suke yi na su ga sun shigar da wani kungiya kungiya a tsari da su ta aiko yaransu don su saurara me za ka faɗa in ya so su je su kai musu su kuma sai su ɗauki wannan magana idan ga da kungiya kungiya a ciki don su yaudar bayan Allah su tsare su daga tsarin Allah sai yaushe haka suke wa hum ahlu haibara su ne mutanen haibara zanatihim muhsanani mutum biyu wato hakkinsa a rubuta wannan da ya rubuta da alifi ba da alifi ake rubutawa ba ko da ya ake rubutawa izan fi'il yawman gumma an ka hija'uhu fa alhikbihi ta alhidabi wa la takib fa in taraka wala ta'iya an fa katbuhu biya'in wa illa fa huwa yuktabu bil alif ya za tunda wannan cewa za a yi zanaita ya ga da ya za a rubuta kenan ko yanda hariri yake faɗa a makama ko da na fi yin muhussanani muhussanai dai sun yi zina a cikinsu wanda suke maɗaukaka ne sun san cewa kuncin Allah cin sa jefe su amma su ba sa son su jefe su saboda ganin matsayinsu ba ba su ƙuraiza ta suka aiki banu ƙuraiza da su tambaya a nan sallallahu alaihi wasallama daga hukuncinsu manzo Allah ya kunce da cewa ai kuncin sa a jefe su sai suka kiyarta manzana sa ka kawo su faru jima aka jefe su a kamar yadda yake yazo a buhari da musulun a hadisi dogo buhari funan kalima ko yaushe wani fasu su juyar da magana allazi ta taura magana da yake ta zo a taura kama ayar jefawa ko a magana da yake ta zo a qur'ani ko magana da take ta zo a hadisin manzo sallallahu alaihi wasallam ko magana da aka je ta daga bakin wani babba to koyaushe kokari suke irin wannan magana su juyar da ita an mutum ba da mawarihi bayan ko ga manufar da aka faɗe ta ga manufar da aka faɗi magana saboda ita amma su sai su kokare su ga sun juyar sun ba ta wata fassara sun ba ta wata ma'ana ta daban ba don kome ba don kawai su yaudari bayan Allah su raba bayan Allah da addinin Allah ka ayatul kamar ayat cewa kun sani in yi zina a jefe shi wato in ba shi halatu wa ra'ahullahu alaiha wajen da Allah ya ajiye ko ko ma'anar da ake nufi ayu badilunahu ai suna musanya magana ya quluna suna faɗa da man arsalu wanda suka aiko su ma'azzaniyaini tare da mazinatanin guda biyu in utitum haza inda ku je wajensa ya ce ga yanda za a almuharrafa ya ba ku wannan ma'ana wadda take a soyawa ayin jalda ya ce a jefe a yi jefa abinda ake bukata a jefe musanin ai a takun bai muhammadu ai idan annabi sallallahu alaihi wasallama ya ba ku fatuwa da haka ko zo to ku yadda ku ce a haka ma a taura ta ce ku ce ai haka ma a taura ta ce fa amalu ne ku aiki da shi wa illam tutau idan ko baki aka ba ku ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a'a ai hakkin motsani a kefe shi shine abin da yake cikin attaura bi an aftakun bi rajmin shine zama ya ba ku fatuwa da cewa a jefe muhsani wanda ya zina ba hazaru to ku kiyaye duk yadda za ku yi ku kawo jayayya a cikin magana cewa ai ba haka Allah ya faɗa a taura ba hazaru kamar ku kiyaye karɓarsa fa huwa badilu fa huwa badilu yudan ba gaskiya bane sannan ubangiji ya ce ga annabi sallallahu alaihi wa sallama anhu bisa fuskar yanke kauna daga gare su cewa manzala sallallahu alaihi wasallama ya fidda rai daga cewa wayannan za su dawo su gyaru haka nan ma kuma duk magadan su daga baya irin da kake gazawa da kira ga tsarin Allah tabaraka wa ta'ala kakka dauka irin wayannan za su gyaru digirin da ka kai ga bayyana hujja kakka ɗauka hujjar ka za ta gamsar da su don ko ba hujjar su ke nema ba banna ce suka sa a gaba yadda ko bannan nan duk inda bannan nan ta ja su nan suke bi shi yasa ka kyale hujjar ka ka aiki da ita kai amma su ka kyale su man yurid Allah fitatan wanda da Allah ya nufar da shi idan lalahu ya nufar da shi falan tamlika lahu min Allah shay'an ba yadda za ka yi masa wajen Allah dole ka kyale Allah shi ne mamallakin sa don wani ya fadda shi to kai ya za ka ya za ka ba sai ka zira ido ba sai dai ya a cikin ije ta walakin da zai na lafi rijin la'un ya tafi da kulubin ehin dama Allah ya shine mai shirya bawa to in Allah mai shirya bawa yana so ya fadda bawa to kuma ya za a kuma ya haji mana rannan ba bari ta ba Allah zai na kafa ruwa a wayar hundu gari ilin fa bin ya haji mana rannan ba ba ba da min nasiri ya sa ake cewa ai wuta an ta taso daga kogi to kuma mai maganinta naman ruwan ake ɗebowa daga kogi don a kashe wuta to kuma zai zama kogin ne ya kama da wuta to Allah ya za a yi kenan ya za a yi ba sai zira ido ba falan da suka lahu min Allah ya ba abin da za ka yi masa game da Allah ulaika masu wannan sifa allazina lam yuridillahu an yudhira quluba sune wanda Allah bai nufi ya tsarkake zakatan su ba min al-kufri daga kafirci walau aradahu da Allah ya nufin tsarkake zakatan su la kana da a haka din ya aku da sai zama zuciyar ta ta tsarkaka lahun fi duniya lahun fi duniya hizib tun a nan duniya Allah zai bayyana kunyata gare su zullum kasance dilfari haka ta fuska a kunyata su da saba jizya a kansu za a saba jizya a kansu wani wani lahirati azabun azim azaba mai girma za ta bata gare su a lahira bitta khalidi finnari shi ne cewa za a dawamar da su a wuta samma'una sama'una lil kazibi su alamar su shine koyaushe sauraron ƙarya suke sauraron su ga ƙarya ya fi yawa ko ko cewa koyaushe suna sauraron ka ne don su san wata ƙarya za su sa a maganar ka a kado da so ba abin da su sa gaba sai ko cin haram alharami haram karbo sha kamar karɓar rashuwa wato jam'in rashuwatu fil hukumi a wajen hukunci wa hadiyati shafa'ati ko kyautar da ake yi ta ceto kyautar da ake yi don ceto in ja'uka wanda shine mai asumi alari yake faɗa wal akal bi shafa'ati idan sun zo ma da takuma bainahum dan kai hukunci tsakanin su to fakun bainahum ya rasulullah kana da damar kai hukunci tsakanin su idan da suka nema din kai hukuncin awarin an in ka ga dama kuma ka kyale su ka ce kai ba za ka yi musu hukuncin ba su tafi inda ba neman gaskiya ba ce ya sa suka zo wajen ka da hukunci ta hayirun lin nabi sallallahu alaihi wasallam wannan ba da zabi ne ga annabi sallallahu alaihi wasallama wa hukami ummatihi da masu hukunci masu mulki na al'umma wasu malaman suka ce wannan aya tana cikin ayoyin da yake an shafi jalaluddin saudi a littafin said khan yake faɗa cewa a gaba ɗaya bincike ya nuna cewa gaba ɗaya a ƙur'ani ayoyi 20 ne wanda suke mansuhai yake faɗa a wasu baitoci kada a tsaron nasu fil mansuhi min habari wa da halufi ya ayan laisa tun hasaru وهاك تحرير آي لا نذير لها عشرين حذرها الهزاق والمزر yace ga su ayi shirin su ne ke ya tabbata mansuhai ne a ƙur'ani bayan duk wata aya da ka ji wani ya ce mansuhi ya ce to kakka karba ko dai amma ce aka yi tafisinta ko mutlaka ce aka yi tagayidinta ko wani abu daban amma ba wadda yake an yi nasinta to a ciki ya sanya wannan a cikin ayoyin da aka shafe ya ce ayar da za ta zo nan gaba wa'anu kuma yana bi ba an zana lauta yi nasinta to amma shi ma a cikin ayoyin ishirin din da ya lissafa wasu malaman suka ce ai shi din ma akwai ja akwai wasu a cikin ishirin din da yake ba mansuhai ba kamar wajen malikawa wannan ayar ba mansuhiya ba ce koyaushe musulmi alkali musulmi kafirai idan hukunci idan shari'a ta shiga tsakaninsu tsakanin kafiri da kafiri suka kawo masa yana da damar ya tsaya ya saurara yana da damar ya kori ƙara ya ce gaba ɗaya ba zai saurara ba su je wajen mai musu alƙalanci a tsarin addininsu ko a tsarin suna al'ada su je can a yi musu in ya ga dama kuma ya iya karɓa ya yi karɓa ya yi wala a kul hakimu bai nahu amma shi ne alƙabe hukuncin na musulmi kai ya ce zai hukunci tsakaninsu idan suka zaɓi hukuncin idan ya zaɓi cewa ya hukuncin tsakaninsu illa filma zalim sai ko a cikin abin da yake zalunci ne tsakaninsu abin da yake wani ne a cikin su ya cuci wani to shi ne in suka kawo karar da ba alƙali musulmi yana da dama ko dai ya saurari karar ya musu hukunci yadda shari'ar Allah take ko kuma ya kori karar ma ya ce su koma wajen mutanensu amma banda kamar zina da makamancinsa ila hukanihi wannan sai a ce su koma wajen masu musu shari'a musulmi ba ya tsaya sauraron su a irin wannan ba sai dai idan kafirai suka kawo shari'a wajenmu shari'a da yake ta hada da musulmi to sannan wajibi ne akan alkali musulmi ya saurari karar wannan an samu gamuwar malamai a tsakiya a kai wato an samu gamuwar malamai a kai wayin turin arzu ya rasulallah inda suka kawo ma karar ta ce kai ba za ka saurara ba ka kau da kai daga gare su falayin ruhu ka sha ba yadda za su da kai kuma wannan maganar ana yi ne a game da shari'a da kafirai suka kawo ga musulmi ana magana ne kuma asali da manzo sallallahu alaihi wasallam amma ta samu umumi a duk wani abu da kai musulmi kafirai za su ce ga yadda za a ko ai kaza kai gaba daidai bane dan ka kau da kai tun ka dauka akwai yadda za su yi da kai matakar ka mai da lamarin ka ga Allah ba yadda za su yi da kai sai dai su zira ma ido so da yawa kafirai sai su rinka tsorata musulmi ga tsarin su kuma ka fiye da za a sa ma da baibayi za a sa ma menene hanyoyin da za a ba kare tattalin arzikin ka amma menene amma menene to amma duk wannan kai musulmi da ka yadda da Allah ka yadda da cewa Allah azizun hakimin ne dan ka kau da kai a ƙarshe ba abin da za su yi ba abin da za su yi ma takirul shanim mulakantawa ne da lamarin su da bayani ga cewa manzo sallallahu alaihi wasallam masumi ne wai na kanta in kuma za ka musu hukunci kuma yana wanda gaske kai hukunci tsakaninsu da adalci da adalci da adalci inna allaha yuhibbul muqsitin ubangiji yana son masu adalci al'adili na fil hukumi masu adalci a hukunci bari ma ba a hukunci kawai ba inda an shafe muta'alliqin muqsitin da to ya nuna umum akwai ne za a yi a adalci akwai ne za a yi a adalci ko abinci ne zaka ci kai adalci ko magani ne zaka sha kai adalci in ilimi ne zaka nema kai adalci in zama zaka kai adalci in bacci zaka kai adalci yin ba daidai ne kai bacci ya fi bukatar ka ba ko kai bacci ga al'umma tana bukatar ka ka ce kai bacci za ka yi yin haka nan kuma za ka za da hakkin al'umma ai ba daidai ba ne ka cuci kanka ko ba daidai ba ne ka cuci kanka akwai ne a yi adalci wa wara almizan allah ta daga wakil mizan wa ke mulmuzir bilkisti wala ta kusurur mizan akwai ne a yi adalci ka a cuci kai ka a cuci wani to a ce an ai da a wacewa wannan zuwa da zafin an yi nasinsa da fadinsa wa'anin kun bai na wanda ma a zalalla ba daidai ba ne ya sa nan yana cikin wuraren da shi abdullahi Allah ya kara yadda a gare shi ya saba da fahimtar malami babba da yake bin sa guri da yawa sau da kafa shine Jalaluddin Suyudi shi Jalaluddin Suyudi ya ce mansuha ce amma annabi shi Abdullahi ya ce a a ba mansuha bace Jalaluddin Suyudi ya faɗa cikin wannan baitocin da ya wake a cikin littafinsa al-Itqanu littafin da shi shi Abdullahi ya dauka ya wake mafi yawansa a cikin Miftahut Tafsir وكيف يهكمونك ويهكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين وكيف يهكمونك توما wani dalili ne nasu da suke za su kawo hukunci wajenka dan sun dau hukunci sun dauko shari'a sun kawo wajenka ya rasulullah ai ba wajen suna neman gaskiya bane sai kawai wata kungiya kungiya ce ke sawa su ce za su kawo magana wajenka kamar yanzu su dewa mabiya yahudawan daga shagabannin musulmi suke irin wannan suna wani abu da za a yi wa al'umma kungiya kungiya haya ce ba za a jawo malamai ma eh ba mu da musu fili ma a rediyo su yi bayani a kai ba don komai ba dai za a yi wa al'umma kungiya kungiya ba son bin allah bane ba yadda da malaman bane ba yadda da abinda malaman suke kai ba a ana so ne kawai ai wa al'umma wata kungiya kungiya wai a nuna cewa ai Allah aka sa a gaba al'umma ta sa Allah ta sa lamarin Allah a gaba amma su abinda suka sa wani abu ne can daban amma in suka ga akwai wata dama su haɗa kai da wanda suke jagorori a lamarin Allah ya sannan sai sun yi kan gaba cewa ba za a ba za a yi taro eh malamai su ƙara wayar da jama'a da wannan manufa ce daidai manufa ce da addini ya zo da ita qur'ani ya zo da ita ƙwarar ku daga bakin malaman ku eh ba za ku ba ba wannan ba qur'anin suka sa a gaba ba ba Allah suka sa a gaba ba ba shari'a suka sa a gaba ba wani abu can daban suka sa a gaban su ya za me zai jawo su yi wannan eh, wa inda hum tauratu alhali ga at-taura a wajen su ai la yuhakkimunaka ai ba ba kawo shari'a suke wajen ka ba dan nufin gaskiya alhali sun saba da hukuncin attaura wadda suke riya cewa su dinnan sun yadda da ita fiha hukumun alhali akwai hukuncin Allah a cikinta alhali akwai hukuncin Allah a cikinta wannan jimlar haliya ce tunda yake ta zo ne bayan ma'arifa ko attaurat ma'arifa ce alami ne alami ne fi ha hula hula mutane ne fi ha labarin shi yasa jimlar ta zamo wato hali matsalatun haifar ta ji'u jumla a jima zittan kiri ma'arif fahayala ma'arifat menene ko na'atu na'atu wala kimana summa inka ablat ma'arifatan fi babiha ta ma'arif فهي إذا حالك يا محمد يهدي إلى نهج الهدى ويرشد بالرجل hukun da da yake cewa ta rako shi ne a gefe musulmi in ya yi zina idan suka juya daga hukuncin Allah daga ciki da yake cikin attaura to ai kana ma kenan su juya daga hukuncinka bari zuwa wajen ka ba ko ne ya kawo su ba sai neman abin da yake ya fi sauki gare su amma ba neman hukuncin Allah ba ne ya sa su zo wajen ka sun mai ta wallauna wannan wato ba ma ajubi ba ne akan wa kaifa yu hakkimu laka ya koma kancan kancan maganar da aka faɗa ya kuro na yutitum haza fawzu wa illam tutahu fahazaru sun mai yasa launa sannan su ba da baya an hukunta da hukuncin ka bin rajin wadda cewa a gefe mun sanar da suka zina alwasu kirkani wanda yake ya dace da abin da yake cikin littafin su in ba da zalika bayan ko su ne da kansu suka ce ba za a zo wajen ka dan kai hukunci in ba da zalika ta hakimi bayan wannan kawo kan nasu dan ai musu hukunci wa ma ulaika bil mu'minin wannan ba shine tsarin mummunai ba masu irin wannan ba inda za a yi a ce su mummune ne su je ne yaudarar mutane da cewa su mummune ne ba mummune ba da kitare ba su yadda ba da littafin falon hajjari ballan na a ce sun yadda da wani can sun yadda da wani littafin inna ها أنزلنا التوراة فيها هدى ونور mm, يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا mm, وعزيز هادوا والرحمانيون والحبار بمرسول وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشون ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون inna anzalna at-taura ubangiji subhanahu wataala ya ce hakika mu mu ne muka saukar da at-taura fiha huda at-tauran nan ta kunshi shari'a ita at-tauratu wato asalin ta wauni shi yasa daga watara ne watara abu ya zo a jere yasa idan ana neman ta a kamu sai dai a dubi babin wau ba babin ta ba ba babin ta take ba kamar karana ne karana da ita saka karna ba babun kafi ba ne ba daga wakara ne wakara ahan shi yasa kamar ita saka ba a babun ta ba ne daga wasaka ne wa duk babun wawe ne tauratu balbalin yanzu da tana wata sai sittin tafat uku hadil wawu idan da abu zuwa aka razi yake fada a cikin alfiyyatu gari bil qur'ani ko mun saukar da at-taura fiha hudan ta kunshi shari'a ilal haƙƙi zuwa gaskiya duk wanda ya ta ya aiki da abin da yake cikin ta za ta nuna masa gaskiya za ta shirya da shi gaskiya zai sadu da gaskiya wa ruwa akwai haƙƙi kafi wanda yake mai yayewa da shi haka ga duk wani rikici ya kuma annabi una annabawa suna hukunci da ita milladun musa tun daga zamanin annabi musa ila muhammad ai zuwa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam muhammad shine ya zo da shafe hukunci da attaura gaba daya annabi isa ya zo da shafe wani abu daga cikinta amma ba shafe gaba ɗayanta ba Allah zai na aslam wanda suka ba da kai in ka dole kuma Allah suka jawo hukuncin Allah da haula ya fusa ba wannan kangararrun ba ba wannan kangararrun ba ne za su yi hukunci da attaura kamar da mutanen su kangararrun yanzu ba su ne za su yi hukunci da Qur'ani ba illa zina hadu ga wanda yake sun tuba ai tabu alal kubri sun tuba daga kafirci muta alukun biya hakum yara sai da hakumu والربانيون أكل باين الله malamai wanda suke na Allah al'ulama uzu hada min malamai masu tsantsani a cikin su wala hadayu da masana albuka masana as-salihuna da katal anbiya wanda suka tsarin annabawa ne masu bizumin kitabillah tunda an ba su cewa lalle su kula su aiki da littafin Allah استحفظهم الله الحكم الله يعني ما سياي في حكمه بكتابه da littafinsa wa hafizahu ya kiyaye shi daga a ce an musanya ko an jirkita wa ko an jirkita wa kanu alayhi shuhada sun kasance masu tabbatarwa musu haka sun yarda cewa daga Allah ne annahu haqqun sun tabbatar cewa littafin nan gaskiya ne daga wajen Allah ne fala ta shawunna kai bayan Allah ba ku ba cewa za ku ji tsoron mutane ku kyale tsoron Allah ku koma tsoron mutane ku kware ku kane shayin azabar Allah ku koma shayin maganar mutane ina ayyuka da yahuda ku yahudawa dangane da bayyana abin da yake wajen ku gaire kan ku ji tsoron wani na a wajen hukunci kan ku ce za ku yi rufa-rufa a wajen hukunci don tsoron wani mai mulki ko sauraron wani babba ina ku za ku gaskiya wacan wani ku ji tsoro na sai ki tunani a cikin boyewa to la ta tsaro bi ayati da kuce za ku sanya da hukunce hukuncen da na faɗa gare ku a kamin lati an zartuwa hukunce hukuncen da na saukar muku sama nan kalila ku ce za ku nemo wani amfani dan kaɗan min almali na daga dukiya wa jaye ko alfarma talalunahu da za ku samu bisa boye gaskiya don neman yardar mutane dukkan kawai gaskiya don wai mutane su yarda da ku kuma lamar kuma ma an zan Allah wanda duk yake hukunci da abinda Allah ya saukar ihanata don wulatantawa wa inkara dan musu faula ya kuma kafir masu wannan sufar su ne kafirai rike lalihimul harama don sun halatta abinda yake haram almujma'a alaihi wanda yake an gaba a kansa wa mallima alumin raruratan jihar fi na yi hutalu kufran laifa hak wa mislu haza man na fali mujmaki a wista ba a kazzina faltasmai yadda shi sai ibrahim lakani yake fada a cikin jawharatul tauhid ko ko wanda suyuzi yake fada a kaukabu sa'adi jahidu mujma'in alaihi ulima raruratan fiddini laisa muslima wai kana gari istilali idan ko ba da fuskar ya halatta haka bane to wannan ya yi kafirci amma dai bai kai a ce ya yi kafircin fita daga addini ba ba za a ce ya yi kafirci na fita daga addini ba amma dai ya aikata kafircin ya aikata abin da yake kafirci to an zo su minin ko? ya an zo su minin ko? kan rafuwar aure eh shi wannan to dan an karba saboda ta yi hukuncin ya iya nasuwa ya shafi har musulmi to ai ba laifi yauwa wannan ba laifi yanzu tun da ta yi ya zamo a ita matar ma daga baya ko musulmi ya aure ta ko abin da ya kama da haka ko wani a cikin su ya musulunta kaga sai magana ta dawo kuma ta shafi musulunci ko a sannu alhamdulillah ina alƙalin ne idan ya zaɓe ya musu hukuncin tunda an ba shi zaɓi ko ya yi ko kai ya yi ya zaɓa da hukuma idan ya zaɓe yin hukuncin sun bismillahir rahmanir rahim yusalla ana yin sallar janaza akan jinjiri da aka haifa yaro haihuwarsa kenan sai ya mutu